لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه في الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الليل والنهار يقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود الأيام تمضي والأعوام تنقضي والآجال تنتهي كم لله فيها من آية وكم له في حوادث الكون من عبرة عرفها المتبصرون وغفل عنها الجامدون قال الله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون أيها المسلمون ما الأعمار إلا أعوام وما الأعوام إلا أيام والأيام أنفاس به تقاس الأعمار وإن نصيب العبد من الدنيا عمره فإن أحسن اغتنامه فيما ينفعه في الآخرة ربحت تجارته وإن أساء استغلاله وأكثر من المعاصي والسيئات بارت بضاعته والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذه السورة العظيمة ميزان الأعمال يزن المؤمن بها نفسه فيتبين له ربحه من خسرانه أيها المسلمون ها أنتم ودعتم عاما من عمركم ومضى بما أودعتموه من عمل فمن وجد فيه خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فالسعيد من استفتح صفحات بيضاء في عامه الجديد بالأعمال الصالحة وحفظ واغتنم أوقاته واتجر للدنيا لسد الحاجات وأداء الحقوق وللآخرة لسعادة النفس وإرث الجنات قال بعض السلف من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو مخبون ومن كان في نقصان فالموت خير له فالمؤمن القائم بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إلا خيرا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قيل أي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواه الترمذي وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر رواه الإمام مسلم وفي الحديث ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله رواه الإمام أحمد اتق الله يا عبد الله وتذكر إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى بعدك تدارك نفسك واستغفر وتب على ما مضى من غفلتك وتقصيرك وإفراطك وتفريطك قبل فوات الأوان أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقونا مسلمين مسأل بركة muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsawaita rayuwanmu ya kawo mu wannan yini yau mana ashirin da tara ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kusan wannan yini shi ne take karkarewa na shekara 445 a kidayen miladiya yau muna biyar ga watan bakwai shekara ta 2024 wannan kutuba ta jawo hankali akan kallon rayuwa da kuma buɗe wani shafi mai kyau ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara zai shiga sabuwar shekarun addinin musulunci yanzu daga yau ɗin nan mai yiwuwa ƙila muna iya kaiwa gobe idan ba a ga wata ba wannan shekara ta ƙare ga baki ɗaya an ci an cinye ta abin da muka aikata na alkhairi ya tabbata a gaban Allah kurakuran da muka yi ma ya tabbata a gaban Allah amma wanda Allah azurta shi da tuba da ɗaukan izina da hankaltan ababen da suka gabata ya kuma gyara abin da ke tsakankanin shi da Allah ya kuma gyara abin da ke tsakankanin shi da bayan Allah to irin wannan mutum ya ci riba ya ci nasara rayuwansa ta yi kyau amma wanda ya tozarta rayuwansa ya ɓata lokacinsa a banza ya shagaltu da kallon waya da bibiyan facebook da ƙila waƙala da ya yawa a cikin wayoyi ya ɓata makan shi lokaci a banza to wannan ya cutar da rayuwarsa ya ci amanar rayuwan da Allah ya bashi ya kuma tozarta daman da Allah ya bashi kuma sai ya yi nadamanta lokacin mutuwarsa hakanan zai yi nadamanta yayin da zai sadu da Allah subhanahu wa ta'ala ko ni a duniya ana ɗaukan shi ne gwargwado abin da yake ba zai cutar da kai ba ba kuma zai cutar da waninka ba amma irin yadda za ka yi watsi da al'amarin Allah ka tasa duniya a gaba, wannan yana cutar da rayuwa yana kuma jefa mutum cikin hasara da yake Allah maɗaukakin sarki kaɗa ya san iyakansa. Allah ka shiryatar da mu ka tabbatar da daga daganmu a kan gaskiya a kan daidai mu rayu a kanta mu mutu a kan gobe kiyama Allah ka sa mana cikin tutan masu gaskiya. Kusan a mafi yawan lokaci idan aka zo ƙarshen shekara ta addinin Musulunci, mukan gabatar da waɗansu bayanai ko tsokaci wanda zai zama kamar makulli kenan na abin da ya gabata a cikin wannan shekara da za mu fita a cikinta kusan mukan yi wannan lokaci bayan lokaci musamman idan akwai manya-manyan al'amura wanda ya kamata a ce an yi tsokaci a kansu to wannan shekaran ita ma za mu yi wannan tsokaci gwargwadon hali tsokacinmu a kan waɗansu abubuwa ne guda hudu abu na farko ya shafe mu a nan masallaci kaɗai abu na biyu ya shafe mu a wannan gari namu mai albarka da sauran garuruwan musulmi suna iya shigowa abu na uku ya shafe mu a wannan jiha tamu mai albarka sauran jihohin musulmi ma da sauran jihohin ƙasa suna iya shigowa abu na hudu kuma ya shafi ƙasanmu ne mai albarka ga baki ɗaya abu na farko wanda ya shafe mu a nan masallaci kadai ina son in yi tambihi ne haɗe da ilmantarwa akan cewa babu laifi idan liman yana cikin hutuba ko kuma yana gab da tsayi da sallah sai wani babban al'amari ya faru to babu laifi a samu masu ilimi masu hankali ko kuma 'yan agaji su tsinka yadda liman cewa ga abu kaza ya faru wannan babu laifi haramun ne mutum ya magana da ɗan uwanshi musulmi lokacin da liman yake ba, amma kuma ya halatta mutum ya yi magana da liman idan bukatun haka ta taso ya halatta a yi magana da liman idan bukatuwar haka ta taso abin da ya sa nake fatan a yi wannan tsokaci kaga satin da ya gabata har liman ya hau mimbari har ya sako ni ban ga alaman wata wani hadari wanda zai haɗu har ruwa ya sako ba to inda Allah ya sa waɗansu sun hankalci haka babu laifi a yi ishara saboda ba son samu ne a ce ana cikin sallah ruwan sama ya faɗo ya jika waɗansu wani dattijo ne baya iya ɗaukan wannan idan ruwan nan ya jika shi kila yana iya kamuwa da wani ciwo wani yaro ne wani mai rauni ne wani ba shi da lafiya to irin wannan babu laifi a yi ishara musamman dai ni kaman tun daga hawa har sauka ban ga alaman wani hadari ba kuma kar ku manta masallacin nan yana da girma da yake in akwai wani abu a waje ba lalai liman ya iya tsinkayen cikin sauki ba ni ban lura gari ma akwai hadari ba sai bayan da liman ya sallama daga sallah to da haka idan irin wannan ya faru da waɗansu manya-manyan al'amura da ka iya faruwa to babu laifi musamman waɗanda aka zaɓe su a matsayin jami'an tsaro shugabanninsu su lura da wannan kuma su yi maliman ishara misali dan agaji yana iya shigowa nan yi maliman ishara cewa ga wani abu ya faru wannan ko wani babban al'amari ba lalai al'amarin ruwan sama ba ina ƙara nanata ko wani babban al'amari wanda zai iya rikita al'umma ko zai iya cutar da al'umma babu laifi a ishara akan wannan to wannan ya shafe mu ne akan wannan masallaci babu laifi idan waɗansu ma masallacin sun ɗauki wannan abu na biyu tsokaci na akan garinmu mai albarka babu laifi sauran garuruwan musulmi su masu ɗau izina majalisar malamai ta shirya taron ƙara ma juna ilimi a ranar lahadi da ta gabata kuma babban abin da aka mai da hankali a kai an tattauna ne akan haɗa sallah da uzurin ruwan sama abin da ya sa ko aka yi wannan saboda irin yadda a garin nan aka mai da haɗa sallah kowane liman gwargwadon abin da ya ga dama da abin da ya fahimta gwargwadon dalilin da zai sa ya haɗa sallah an mai da haɗa sallah ba tsari ba kan gado kaman babu wata shari'an Allah subhanahu wata'ala da ya shar'anta al'amarin haɗa sallah sai ya kasance limamai da mamun duk an taru an zama abu ɗaya wannan ya sanya majalisar malamai ta kalli wannan al'amari da idan basira ta ce za ta shirya taron ƙara man juna ilimi aka samo ɗaya daga cikin zakakuran malamai masu bincike ƙwarai da gaske ya bincike mai zurfi akan wannan matsala aka kuma tara limamai da malamai aka gabatar musu da wannan malaman ya so ya so suka yi ƙarin haske suka yi ta'aliki suka kuma ainihin ƙara mu junansu ilimi akan wannan al'amari to dama wannan tana daga cikin matsalolin da ya kamata a ce mun yi kuɓa a kanta tun waɗansu shekaru baya amma liya qadiyallahu amran kana maf'ula abu na farko da ya kamata mu lura shine gaskiya an wuce wuri mun zurfafa ƙwarai da gaske cikin al'amarin haɗa sallah har aka hakaito maganan waɗansu daga cikin manya-manyan malamai a ƙasar nan cewa shi bai ga yadda ake kwamacalan haɗa sallah ba kamar yadda ake a Zariya. wannan shaida ba mu ji daɗinta ba amma kuma ya faɗi gaskiya akwai kwamacalan haɗa sallah a wannan gari namu mai albarka mai yiwuwa haka ya samo asali tun lokacin da waɗansu suka fahimci ai fiƙihu daban hadisi daban gwargwadon yadda ka kangare ma fiƙihu gwargwadon rukonka da sunna kenan mai yiwuwa wannan gurguwan fahimtar ita ta jefa waɗansu daga cikin irin wannan mummunan kuskure sai ya kasance mutum zai ɗauki hadisi da karan kansa fassaran da magabata ba su sani ba akan wannan hadisin shi da malamin shi sun san irin wannan fassara to 'yan uwa ku sani duk wata fassara da za ka yi ma'aya ko hadisi in dai magabata ba san wannan fassara ba to ɓata ne wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk fahimtar da za ka yi ma nassi wajibi ya kasance magabatanmu na ƙware wanda su suka fara addinin nan suka fi mu tsoron Allah suka fi mu kusa da zamanin annabta ka tsaya ka fahimci abin da suka fassara nasi sannan kai ma ka fassara da shi to amma mu irin haɗa sallan da muke yi to ya keta wannan har ma ya zamto ba mu da wani littafi da muka tasa a gaba ko wata mazhaba da muka tasa ta a gaba ko fatawan waɗansu jigajigan malamai da muka tasa a gaba wanda da shi muke aiki kowane malami ko kowane limami kawai yana aiki da abin da ya ga dama ne in an yi magana ce akwai hadisin abdullahi dan abbas to hadisin abdullahi dan abbas da ni da kai bamu isa mu fahimci hakikanin me yake nufi ba wajibi mu koma ga fahimtar jigajigan malamai al-imamu abu hanifa al-imamu malik al-imamu الشافعي الإمام محمد بن حنبل الإمام الأوزاعي الإمام سفيان بن عيينة سفيان الثوري دقا سنة مغباتا تشنشون دوكو بيوا أتشد دك ما إنم من يمن يمن لما يبس غاني وانا أبو أما كيكا غاني شعيو to a takaice abin da nake so mu gane shine babu shakka shari'a ta zo da halastin hada sallah dalilan da yasa za a iya hada sallah suna da yawa kaman rashin lafiya kaman tafiya kaman ruwan sama ko kaman taɓo wanda ya haɗu da duhu kaman tsoro kamar sallan haɗa sallah da ake a arafa da musdalifa sai kuma buƙatuwa idan ta taso akwai wani lokaci da buƙatuwan haɗa sallah zai taso babu makawa duk kuma ba wancin abubuwan ba ne to amma dai abin da ya kamata kowa ya gane cewa Allah fa ya saukar da kowace sallah da lokacin ta ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan kowace sallah Allah ya saukar mata da lokacin ta to amma idan lalura ta faru to babu laifi kuma ana iya daukan wata sallah a cira ta da ita zuwa ga wani lokaci musamman azad da la'asar da magriba da isha'i kamar yadda ya zo a cikin shari'an Allah subhanahu wata'ala amma dalilai ko kuma a dalilan da ke sanya a haɗa sallan nan a takaici a dunkule duk in ka aje ko kuma ka tattara maganganun malaman nan to sun kawo kalla sai ya cika sharaɗe guda uku na ɗaya dai a samu laluran laluran tabbatacciya ce ba wahani ba ne ba kawai limamin anguwanku ne ko na masallacinku kawai shi a zuciyarsa ya ƙaddara ma kansa yanzu lalura ta faru ba malamai da suna magana akan ruwan sama ruwan sama ruwan saman shi ma suka kawo ruwan da zai iya jika tufafi ya sanya ciwo shar'i na farko da ka dole a samu laluran inda ana son a haɗa sallah Allah ya karɓi wannan sallan tunda an ɗauko wata sallah an kai ta lokacin da ba nata ba to sai fa an samu laluran da yake tabbas wannan laluran akwai shi da dama daga cikin malamai magabata suna magana ne akan ruwan sama idan ya sako malamai da dama ba su ma yadda da haɗa sallah saboda hadari ba malamai da dama ba su yadda da haɗa sallah saboda hadari ba ruwan sama ruwan saman idan zai cutar idan zai cutar suka ce to na farko sai an samu wannan laluran tabbas akwai ta to sannan sharaɗi na biyu ya zama akwai mashaƙa ghairar mu'tada akwai wahala wanda ta ma wahalan da aka sani a al'adanci zuwa sallah kai alola daga gidanka ka je masallaci mashakka ce ba irin wannan mashakkan ake magana a kai ba mashakka cutar wanda yake ya tashi akan abin da aka sani a al'adanci ya tashi abin da aka sani a al'adanci suka ce ba da ɗin shi shine duk laluran da za ta iya sa a yanke duk wani mahimmancin aiki idan an ɗauko shi to wannan ya zama lalura kenan gairar mu'tada yau idan ana cin abinci in irin wannan yazo za a bari in ana biki wannan abin zai sa a bari in ana sallah za a gaggauta sallan to dalili na farko kenan zai jawo alinqita an al'amal duk aikin da aka tasa a gaba in irin wannan laluran yazo dole a bar shi to kenan idan ruwan sama ya taso sai an kalla wannan ruwan saman tabbas akwai mashaƙa ghairul mu'tada akwai cutar wanda yake ya ɗaran ma cutar wanda aka sani al'adance to idan akwai to an samu wannan sharɗin sannan ya zama kuma baya ga wancan zai hana aiki sannan ya zama akwai wujudul khalal in ma ba a bar aikin ba aka ce za a aikin to aikin zai faru ne cikin kunci da wahala wani ya zo masallaci a jike na ta rawan ɗari to kaga ko da zai sallah kaga wannan sallan ba za a bada amanin yadda ya kamata ba to akwai halal kenan to wannan sharadi guda biyu kenan ko kuma dalilai guda biyu kenan da ke nuni akan cewa an samu mashaqqa ghairal adiya to na uku kuma kar a mai da shi tada duk wanda ya dauki hada sallah tada yau gobe jibi kusan sati ɗaya ana haɗa sallah to wannan an saki tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba haka manzan Allah ya yi ba a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama in ka tsama haɗa sallah a tafiya to so ɗaya ne manzan Allah ya taɓa haɗa sallah so ɗaya tak a iya shekarun da ya yi kuma an saukar mishi da shari'an abin nan yin sallah so ɗaya ya taɓa haɗa sallah shine hadisin da Abdullahi dan Abbas so ɗaya ya taɓa haɗa sallah duk da kasancewa an samu daga magabata zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'ai tabi'in shugabanni sukan haɗa sallah idan matsalar ruwan sama ta taso ana halin zaman gida amma da wancan shari'in da muka faɗi ga ruwan saman kuma ruwan saman ba wai kawai ɗan nije kana yi ka ruwan saman da idan an yi shi kowa yana Allah Allah ya koma gida ba ruwan saman da idan an yi shi a ida ma wani ruwan saman tun da duka iji ta haji ba zai buka sani ba akwai ruwan saman da in an gama shi mai zuwa taɗi ya tafi taɗin shi kuma an haɗa sallah in zaman da kali za su dawo da kalonsu kuma an haɗa sallah kowa ya ci gaba da harkansa kai ka ce ba wata lalura da ta faru mu al'umma to irin wannan a ce a haɗa sallah ya saba da tafarkin magabata magabata ba san irin wannan gangancin ba magabata ba san irin wannan gangancin ba shi yasa na ce magabata ma da yawa so ba su ma fahimci wani haɗa sallah akan wai al'amarin wai kawai an ga hadari ɗan duku-duku ko kuma an yi ruwan sama bayan la'asar an ɗauke ƙarfe shida gari ya ɗan sha haka kawai liman yana zuwa jama'a za mu haɗa sallah wallahi wallahi wallahi wannan ganganci ne kana wasa da ibadan al'umma inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wai har a garin nan ma ana haɗa sallah saboda saboda sanyi wanda sanyin ma da malamai suke bayani akan ana iya haɗa mishi sallah sanyi ne wanda yake cutarwa kamar yadda muka wannan sharaɗin akwai cutarwa da ya sha bamban da cutarwan al'ada amma ɗan wannan sanyin da ake mana na je kana yi ka sai ka ga wani da wannan sanyin yana nan ya sa t-shirt hannayen shi a waje ba shi da hula wani matayin kwata zai sa bi ma'ana sanyin bai kai ya komo ba saboda ganganci da wasa da ibadan al'umma sai liman ya zo ce zai haɗa sallah irin waɗan wannan sanyin wai har ta kai ga wani zai hau babur zan je haɗa sallah wai zai bar anguwansa zai tafi wani anguwa wai zai je haɗa sallah saboda wani masallaci tsaban ganganci da sallan da Allah ya faranta ta a cikin lokacinta ne yawa wai akan taso daga waɗansu angoyi wa an zo haɗa sallah wallahi tallahi wannan ba ta farkin annabi da sahabbai bane kai har akwai wani malami ma da ya littafi akan tatabu'il masajid wai ka rika barin masallacin kusa da kai ka rika tafiya wani masallaci kana sallah magabata da yawa sun yi inkarin wannan sun yi inkari sai da waɗansu sharaɗai ko dai ya kasance limamin anguwanku bai iya karatu ba ko bai cancanci limanci ba ko irin waɗannan abubuwan amma haka kawai ka rika tashi kana barin masallacin da ke kusa da kai kana tafiya nesa magabata da sun yi musun wannan to ballantana wai akan haɗa sallah cikin dalilin da yake in dai ka iya hawa babar ka je wata anguwa ka haɗa sallah to ka tsaya anguwanku ka haɗa sallah ɗayan biyu ne ko dai in ka haɗa sallah nan kai zaman ka a masallaci har lokacin isha'i ya zo in mutum biyu ne in mutum uku ne suka haɗa suka yi sallan isha akan lokacinsa shikenan ko kuma a kila ka koma gida sai ruwa ya sako sai ya hana ka dawo to shari'a ta da kai sallan ka a gida ba wani cutarwa a ciki ko dai kai zaman ka a masallaci har lokacin isha'i ya zo ko kuma ka koma gida sai ruwa ta sako to sai kai sallan ka a gida shari'a ta da ba laifi a wannan lokacin rashin zuwanka masallaci bai zama saban Allah ba to amma irin wannan buɗe ƙofan haɗa sallan ni na ji malamanmu ma na wannan zamanin malamanmu na wannan ƙasan manya-manyan malamanmu na ji sun yi inkarin wannan a karatuttukansu da dama shi ko malamanmu na saudiya kamar shi al'allama bin bab an haka yato cewa ya taɓa zuwa masallacin sa wata rana sai aka ce alaga ta ai mun gaba ka zo ba sai muka hada sallah hadari ne aka gani yace ku sake sallah sallan ba ta yi ba wai an ga hadari wai nan da nan jiki na rawa an hada sallah yace ku sake sallah suka kuma sake sallah to dan haka sai mun kalli wannan abu da idan basira dan wannan sanyi da bai takara karya ba jiki na rawa wai ana zuwa ana hada sallah ruwa wanda ya dan sako ya yanki ba wani alama ma ruwan gari ma ya haske wai a zo a haɗa sallah saboda an yi ruwa ai bayan azhar ko an yi ruwa bayan la'asar wannan ganganci ne da ibadan al'umma sai an ji tsoron Allah jama'a musulmi in kana son ka gane yadda ake haɗa sallah ɗauko maganganun malamai ne magabata ka karanta ka ga abin da suka ce ba wai fahimtan ka kawai ba ba fahimtan ka kawai ba to wannan yana da kyau mu fahimci wannan da kyau kuma mu koma ga malaman nan mu ƙara zurfafa bincike mu gane cewa duk shari'an da kai kaɗai ka fahimce ta ko kai da malamin ku a wannan zamanin magabata ba su san ta ba to ba shari'an Allah bane dan ba akan ka aka fara addini ba da haka wannan hada sallah da muke rawan jiki akan sa don Allah jama'a mu koma mu aiki da ilimi ni aiki da abin da ya dace mu kalli gaskiya mu tsaya ma gaskiya an lura cewa akwai limamai da suke so su bi gaskiya amma mamunsu sun hana su sai ya kasance ta juya manzon Allah cin hadisi yana cewa inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya liman ne dan koyi da shi mu kuma mutanen yanzu sai ya kasance kaman an sanya mamunka ne dan liman ya koyi da su da haka liman yana zuwa masallaci wani zai fara cewa to liman za dai ka hada sallah ko idan ya ganganci ya ce a'a to nan take duk za a daren masa wallahi liman kai ke gaba da kowa a masallaci ba wani kwamitin masallaci liman kai ne number 1 da kwamitin masallaci da kowa da ke masallaci to liman shine number 1 haka Allah ya tsara sai dai wanda bai da kunya ya rena liman ya rena matsayin da Allah ya ba liman manzon Allah ya nada shi to yana iya liman rashin kunya saboda kila an rena ƙoran liman ɗin kila ba shi da abin duniya ko kuma wani yana ganin aikai ɗana ne ai ba maganan ɗa ba ne ba maganan ɗa ba ne inda wannan ake bi to da da yawa ma ai da ba a yi shugabanci a duniya ba don ban taɓa jin inda aka zaɓa aka ce wanda ya fi kowa tsufa shi ne zai zama shugabansa ba shi al'amarin shugabanci Allah ke ga dama ya ba wanda ya ga dama kuma dole kowa ya miƙa wuya dole kowa ya sallama ba za ka ce to ai ɗana ne wannan ai akan ido na ya taso wani ma ya tutiyan cewa to tun kafin ya karatu na yi to sai ne ni in dai ya zama liman to dole ka sallama ka bi shi to manzon Allah ce an nada liman ne domin ai koyi da shi ba liman ya riƙa kwaikwayon mamu yana koyi da mamu ba mamun da yake ya bayyana cewa galibi sarrai ake sawa galibi kasala ke damun mu ka lura duk masallacin da yake shaf shaf yanzu yana samun customers da yawa to haka Allah shar'anta ai ba haka Allah shar'anta ba abinda Allah shar'anta shine wa qumu lillahi qaniti a tsaya ga Allah a kaskanta ga Allah ai ruku'u cikakke ai sujada cikakkiya ai karatu mai kyau tasbihi in ka je tasbihi ka kofa goshinka a kafa a kasa ba subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah a'a wannan ka gama guda biyar ko ɗaya baka yi ba ka faɗi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi in wannan zaka yi in ba wannan zaka yi subhana zal jabarut wal malakut wal kibriya wal azama akwai wannan addu'a اللهم غفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره دينا cikin addu'an sujada subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafir li dina cikin addu'an sujada to nan da nan sai ka ga mutane ana Allah Allah kaman dai sallan ta zama musu lalura bari a yi sauri kawai a gama da ita kawai kowa ya je harkarsa ba a nutsuwa a cikin ibada abin da Allah umarce mu kenan da ka kai liman ko ma mu za su ji daɗi ko ba za su ji daɗi ba ka tsaya kai sallan da Allah subhanahu wataala ya umarce ka muna goyon bayan a sauƙaƙa ma mutane a cikin al'amarin sallah musamman idan ya haɗu zafi da zafi ga zafin rashi ga zafin rana to a sauƙaƙa ma bayan Allah sai a karanta ɗan surori taƙaitattu karka je ka ce ai bari ka ɗauko yau sai ka karanta izu goma sai ka ɗauko suratul ahqaf a'a ka ɗan yi ayoyi biyar bakwai kai ruku'u kai sujada ai sallah cikakkiya tsayuwa mai kyau ruku'u mai kyau sujada mai kyau tahiyya mai kyau da sauran zikirori masu kyau ai sallan a takaice minti minti goma da ai ya isa ai sallan azhar ko sallan la'asar sallan asubahi minti goma zuwa minti goma sha biyar in aka yi ba a surfafa ba kar ka ɗauka kawai kai mutane shaf shaf idan suka ci kuma ka a gaban Allah ban san yadda za ka yi ka kwaci kanka ba ranar tashin alkiyama so ala ayi hal muna fatan limamin musu kula da wannan kuma a ƙarshe kai liman kai taka tsantsan karka koma mazhaban shi'a mazhaban shi'a ne idan za su yi sallah in za su yi to sun yadda a haɗa sallan azhar da la'asar magriba da isha'i ko da dalili ko ba dalili ko a wani irin yanayi kawai a haɗa sallah to kan liman ka zo kana tunƙahun ai mu ne ahlus sunna nan ko ka ɗauko mazhaban shi'a ne ka ɗora mamunka akai da kai da mamunka kuna tafiya akan mazhaban shi'a to wannan babban kuskure ne sai mun yi taka tsantsan a kansa to wannan shine tsokaci na farko akwai tsokaci na biyu da na uku wanda da izinin Allah subhanahu wataala za su zo a sati mai zuwa da izinin Allah muna fatan Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah muna roƙonka alkhairan da ke cikin wannan shekara tamu wanda muke ban kwana da ita da shekaran da za ta zo ya Allah ka sada mu da waɗannan alkhairi ya Allah sharroran da ke cikin wannan shekara da muke ban kwana da ita da sharroran da za su zo a shekarun baya ya Allah ka tsare mu daga gare su ya Allah ka amincar da mu ya Allah ka amincar da mu ya Allah ka amintar da mu ya Allah ka azurta mu da imani ka azurta mu da bin sunna ka azurta mu da yalwan arziki ya Allah ka tsare mu daga manya manyan zunubai da kananan su ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka taimake mu gurin tarbiyan kawunan mu da tarbiyan iyalan mu da ƴaƴayen mu da duk wanda suke cikin karkashin mu ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka ba mu damina mai albarka اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها ثم اعلموا ان الله امركم بامر عظيم بدا ذلك بنفسه وفنا بملائكته وفلف بكم ايها المؤمنون فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين